أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jama'a da fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki a yau muna safiyar talata 11 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan uku na shekara 2025 miladiya har yanzu muna cikin darasinmu na abuwa khair ƙofofin alheri ayyuka na alheri da bawa zai gabatar a cikin wannan wata mai albarka domin samun gara basa da ke cikinsa jiya mun tsaya ina jiya na 98 ne ko ko 97 na 98 shine at-tarahum wa ta'aduf ma'al muslimin ma'ana tausayawa da jin kai ga 'yan uwa musulmi ma'ana mutum ya kasance mai tausayi mutum kuma ya kasance mai jin kai babu ma'ana ga zuciyar da take kekasassar zuciya zuciyar da ba ta tausayi zuciyar da ba ta da jin kai musamman kuma ga musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa masalul mu'minina fi tawadduhum wa tarahumuhum wa ta'adufuhum kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal huma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kaga misalin mumunai a wajen kabnar su wajen soyayyar su da juna yadda mumini yake son ɗan uwansa mumini yadda mumini yake jin kan ɗan uwansa mumini yadda mumini yake tausayin ɗan uwansa wajen mumini shine a ɓangaren soyayyarsu da tausayinsu da jin kansu ga masal jasad wahid misalin su kamar misalin jiki ne gangar jiki guda ɗaya izashtaka minhu udwan idan wani gaba daga cin gaɓaɓuwan jiki ya samu wani ciwo ko wani rauni ko wani raɗaɗi ta da'ala wasa'ir jasad bis sahar wal huma sai ga dukkan sauran jikin ya kwashi wannan ciwo da raɗaɗi ga baki ɗaya in rashin barci ne sai ga duka ba barci ba zama ɗan ga zazzaɓi ya zo duk ga baki ɗaya sanadiyar wannan ciwo guda da gaba guda ta samu sai ga duka jiki ya samu to haka ake son matsayin mummunai musulmai kullum a tsakaninsu su kasance masu son juna masu kamnan juna masu tausayawa juna idan wannan ɗabi'a ta kasance ta fita daga cikin mummunai to dole kuma sai a samu matsala kenan saboda haka wannan shine matsayi da karantarwa ta addinin musulunci mumini dan uwan mumini ne mumini yana kaunar dan uwansa mumini mumini yana kare wa dan uwansa dukkan wata matsala dukkan wata cuta na 99 azzabu anil a'radil muslimina ma'ana kare mutuncin musulmai kare dan uwanka mutuncin dan uwanka musulmi kada ya kasance kana zaune da kai za a ci mutuncin dan uwanka musulmi ko da kai za a zazzagi dan uwanka musulmi ko da kai za a yi gulmasa a'a dai da musulmi na kwarai yake to wajibi ne kare mutuncin dan uwan shi musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi yace man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah manzala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa ana cikin majalisi aka kwaso hirar wani dan uwa ai kaza kaza kaza kaza ka jama'a ku ji tsoron Allah wannan abu fa ba daidai ne ba kun bincika ya ne kaza in ma an bincika yin haka musulunci yace in ka faɗa fa wani fa shine riba cin namun mutum a'a in har da gaske yake kana son gyaran kana son shi da alheri a matsayin ka na musulmi almuslimin ko tarda shi ka mishi nasiha ma'ana ko kuma an ɗauko ana wani yayi kaza kaza kaza kaza ka ce a'a ba haka ba ne ba duk wanda ya faɗa ƙarya ne ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga faɗi gaskiyar abin to duk wanda ya ma ɗan uwansa musulmi haka ya kare mutuncinsa ana cin mutuncinsa ko ana yi da shi ka kare to manzo Allah ce raddallahu an wajhihi nar yawmal qiyama kai da kai kokarin kare mutuncin dan uwanka ka kare shi daga yi da shi ko cin namansa ko kaza to kai kuma Allah subhanahu wataala zai kare fuskarka daga wutar jahannama a ran tashin kiyama albarkacin ka kare mutuncin dan uwa musulmi dan uwa ku diba wannan matsayi ba musulunci ashe baya son kullum ya kasance ana samun matsala tsakanin musulmai ana cin juna musulmi ya dinga facaccaka dan uwansa musulmi musulmi ya dinga katancana dan uwansa musulmi yayi gulma dan uwansa musulmi musulmi yayi giba dan uwansa musulmi wannan ba dabi'u ne ba karantarwa ce ta musulunci kwata kwata duk masu irin waɗannan halayya to saboda haka sai ku san ina ku ya nemo wannan ɗabi'a ce ta yahuda da nasara ɗabi'a ce da kullun so ake wai maimakon a ga alheri a faɗi alherin mutum sharrin shi ake nema wannan ba musulunci bane ba musulmi kullun alheri ake nema ba sharri ba na ɗari salamatu sadar wa tarkul shahana shine ana son musulmi ya kasance mai sakakken irji ma'ana mai farin ciki mai fara-fara da kowa ɗan uwansa kai ya kasance musulmi mai ruku ba a san musulmi ya kasance da ruku a ci a bari ni aka ma haibari kowa ci to da nimi a sha haibari zai zo zai tarda ni to wannan ba da biya ce ta musulmi ba ana son musulmi abinda aka san musulmi shine yafiya saki ba huko ba ba a san musulmi da huko ba annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin yace tuftahu abwabul janna yawmal ithnain wal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahana فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس ana buɗe ƙofofin aljanna a ranar litinin da ranar alhamis fa yi da kula abdin la yi shirku billahi shi'an duk wani bawa da baya hada Allah da wani mana duk bawan da baya shirka ko bai wanda ba ta shirka ba ta hada Allah da wani ma'ana kun ga anan illar shirka duk wanda yake yayi shirka namiji ko mace fa yughfaru lahu to Allah zai gafarta masa matukar a cikin aikinka ko a cikin ayyukanki babu shirka to Allah subhanahu wataala zai yafe miki zai gafarta maka illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi shay'a shahana ma'ana sai mutumin da ya kasance tsakanin da dan uwansa akwai adawa akwai kiyayya akwai gaba ma'ana mutane biyu da suke gaba ko ke da yar uwarki ko ke da wani kuna gaba ba ku gyara ba to su kaɗai ne ba a gafarta ko da an bar shirkar to kuma in suna gaba to ba za a gafarta musu ba fai ƙwalu in zuru hazaini hatta sai a ce ku saurara ma waɗannan har sai sun yi sulhu in zuru hazaini al'asiram ku saurara ma waɗannan har sai sun yi sulhu ku saurara musu har sai sun yi sulhu sai sun yi sulhu tuma a gafarta musu idan ba su yi ba to ya zubila ta ga babu zanta gafarar nan sai ta fice su ashe kun ga saboda haka kiyayya da adawa ba abin ki ta ba ga musulmin kware ga musulman kware musamman kuma a cikin wannan wata na ramadan kamata duk mu ajiye makamman mu yafe wa junan mu gafarta wa junan mu domin muna neman gafara Allah subhanahu wataala ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin yanzu ba ku son Allah subhanahu wataala ya gafarta muku a muna so Allah gafarta in alkana so Allah gafarta maki na so Allah gafarta maki to ka gafarta ma bawansa gafarta ma baiwarsa saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya gafarta maka ya gafarta miki na 101 at-ta'awun ma'al muslimina fi ma fi khair ma'ana ya kasance musulmi yana ta'awuni taimakakeniya cikin ayyukan alheri mu dinga taimakawa juna mu cikin abubuwan da suke aikin alheri domin Allah da kanshi Allah madaukin sarki yana faɗa yana cewa wa ta'awanu على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله نفرا cikin wannan aya suratul maida aya ta biyu Allah ce ta'awanu ala albir wa taqwa ya ku bayin Allah ku kasance kuna taimakakeniya akan ayyukan da suke ayyuka na alheri wala ta'awanu ala albir ala al-ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya akan ayyukan da suke saban Allah ne a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da thumma shabaka baina asabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu'mini ga mu'mini kamar gini ne yadda ka san gini ma'ana shashe shi yake karfa shashe wancan birkin ake hada da wannan a dora ya kama wancan ya liƙe wancan wancan ya haɗu da wancan wancan ya haɗu da wancan har sai kaga sun yi kagam to haka ake son musulmai kullum su kasance masu ƙamnar junansu masu ƙarfafa junansu sai manzon Allah ya haɗa wa shabaka baina asabihi mana ya sarka ya tsiya tsotsinsa ya ce to yadda kuka ga haka to haka ake so musulmai kullum su kasance ba a rarraba domin rarrabuwa bala'i ce masifa ce wala tanaza'u fatabshalu Allah ce kada ku kasance ku rarraba ku yi jayayya to saboda haka sai ku samu fashal sai ku samu feluwa ma'ana sai a yi nasara a kanku wata zahabar rihukum kuma sa'anin kwarjinin kuma iya tafi saboda mi kun saba da juna saboda haka wancan sai biyo ta hanyar wannan dan ya zalunce ka wancan biyo ta hanyar wancan dan ya zalunce ku saboda haka ta ko ina sai ku kasance ga kunan bakun kamar karmami ne ba ku da wani karfi ba ku da wani abu saboda haka kai kana jin haushin wancan dan uwanka yana jin haushin shi sai a biyo ta hanyar sa a cuce ka shi ma ta hanyar sai a cuce ka amma in kuka hada kai fa kun toshe wannan hanyar da za a cuce ku za zalunce ku na ɗari da biyu tawzilu kitab wa tashri' al-islami an-nafi' ala al-usrati wal asdiqa fi amali aw al-madrasi aw an-nadi wa nahawhu fi min at-tajammu'at ma'ana na ɗari da biyu ana son sadakan littattafai ma'ana mutum ya dinga raba littattafai a gurare ga al'umma ga jama'a gurare makarantu ne da sauransu duka waɗanne yana cin aikin alheri ma'ana mutum ya sayi littattafai ko ya sa a buga masa ya dinga rarraba littattafai na addinin musulunci wanda za su taimaka akan fahimtar addini fahimtar hukumce-hukumce na shari'a musamman ma ramadan ne akan fahimtar ramadan da sauransu na ɗari da uku a tansiku ma tujar wa ashabul mahallat li shira'il malabis wa ma yalzamu min al umur al eid wa tawzi'a fi akhir ramadan ala al fuqara wal muhtajin li ta'um jami' farihat al eid ma'ana na ɗari da uku ana son haɗin gwiwa ma'ana tsari da 'yan kasuwa da sauran masu abin hannu da sauransu sayan tufafi sayan abubuwa da suka dace domin rabawa 'yan uwa musulmi a ƙarshen ramadani domin a je a yi idi cikin farin ciki da sauransu ma'ana da abin da ya kaza musamman ma kuma a nan ɓangaren 'ya'yan marayu waɗanda iyayen suka rasu amma suna hannun mata kamata a ce in waɗannan lokaci duk an musu tanadin abin da za su yi na sallah kayan sallah da sauransu don farin ciki wannan ba ƙaramin alheri ne ba wanda jiyawa an manta da shi musamman a cikin al'umma ba mu saba da haka wasu gurare zan gani hakika daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan farkon ramadan marayun nan za a kai musu abinci da abin da ya dace na farin ciki sa'annan kuma a ƙarshen ramadan a kawo musu kayan sallah da sauransu duka waɗannan tsari ne da haɗin kai ba wai sai wasu yi ba mu ma kanmu zan iya yi ayyuka ne na alheri su ma masu yin wani aljanna ce suke nema suke ƙoƙari to mu mu sa ba zan irin waɗannan abubuwa ba mun san wani maraya ne wacce marayu ne ginin kaza kana iya taimaka ka dinka ma yanda ka dinka ma naka ƴaƴa kana iya dinka ma na waɗancan su ma su fito cikin farin ciki su shi su suna kamar ma'aikunsu bai rasu ba saboda haka waɗannan ayyuka ne na alheri ayyuka ne na lada na ɗari da hudu hassu kullu baiti ala musahamati fil iftar sa'im كل بما يستطيع وإرسال ما تيسر له من الطعام إلى المسجد الحي أو تنسيق مع الملائم من أجل ذلك معنى kwaɗaitarwa kowane gida ya dinga ƙoƙarin ciyar da mai azumi ko da mutum ɗaya biyu haka abinda Allah su matala ya sauƙa nan abinci ko abin sha ka taimaka ko ka gayyato wasu a citowa ne ka zo yau zancen ruwa wancan gobe wancan dibi wannan mutum ɗaya ma su saboda haka za ka samu ladan abin mana ba da yawa ba ne ba amma kuma ga sai ka samu lada da yawa na ɗari da biyar al'istifadatu min hamlatul umra allati tuqam fi shahr ramadan mubarak بتنظيم الجملة من البرنامج التعوية والعلمية والثقافية للمشاركين مع الحرص على أن يكون مع كل رحلة شيخ يستفاد من علمه أو طالب علم جيد انت أزرع أول معنى نا دليل بيار كمان مالك توا شيني أمبانا أوكري taimakawa ta hanyar samun aikin umra a cikin wannan wata na ramadan kamar yadda muka sani munzala yana cewa umra a cikin watan ramadan kamar mutum ya yi aikin hajji ne ko kuma ya yi aikin hajji da ni saboda haka samawa bayan Allah taimakawa ko kawo sauki wajen waɗanda za su je irin waɗannan ayyuka ko waɗanda suka je waɗannan ayyuka shi ma yana cin ayyukan alheri na ɗari da shidda tartibul kalimat tulqa hilal shahr ramadan asna salat tarawih wa tu'lan fi lawahat almasjid ala shakl jadwal bayyin wa wadih ma'ana tunatarwa wa'azantarwa gargadi a irin waɗannan lokuta kada a bar al'umma haka a dinga ana tunatarwa ana zaburar da al'umma musamman ko a wajen lokacin sallar tarawih ko lokacin sallah ko irin waɗannan lokuta a dinga tunatar da bayan Allah to shi ma yana cin ayyukan alheri domin a zaburar da jama'a kada su yi sanya kada a yi kasala kada a yi ragwanci ma'ana a dage to wannan tunatar kokarin tunatarwa ko bayan sallah an gama sallah kai ma tashi daidai gwargwaro abin da ka sani abin da ka ga mutane suna na kurakurai ka tunatar da su a gyara shi ma kanshi ba ake ba karamin alheri ba ne ba ya ku gyara kaza a yi kaza ko al'umma ana kaza in kaza inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ma'ana tunatar da juna ne wa'azi a kowane lokaci safe da rana da yamma duk wanda ya ga da abin da zai iya tunatar da yan uwa ko wani abu na mantuwa ko na kuskure da suka aikata to wani yana da cin aikin alheri na ɗari da bakwai shine alƙiyam bi ziyaratul marda fil mustashfiyat wa tashji'ihim wa hassuhum ala sabr wal ihtisab ma'a hidaihim wa jumu'at min al hadaya da'awiyya al hadifa al nafiya al mufida ma'ana na ɗari da bakwai kuma shine na ƙarshe bisa abin da aka tattaro na aikin alheri ba dan sun ƙare ba shine ziyarar marasa lafiya a likita ne a gida ne ƙarfafa su kwaɗaitar da su akan haƙuri da neman lada da cewa duk waɗannan abubuwa Allah yana jarabta bawa akan duk abin da ga jarabtawa ce Allah ke bawa idan na ƙwarai ne to ƙara ɗaukaka ce in kuma na banza ne gargadi ne Allah yake maka ka gyara bawan Allah na kwarai kake sai Allah ya jarce ka da wani rashin lafiya ko ta rashi ko alloba ko babu ko waye da sauransu duka Allah yana jarauta ka ne domin ya ga haƙurinka da jimuriyarka da mai da al'amarka ga Allah sai Allah ya ƙara maka daraja da ɗaukaka illa na cikin ne shi kuma Allah ya jarce shi to shi kuma ƙasƙantarwa ne da walaƙantarwa yi ƙoƙari ka gyara saboda haka rashin lafiya ba wai Allah yana kin bawa ne ba akai har wani hadisi manzo Allah na cewa inda kun san abin da yake cin ciwo da mutum yayi fatar ciwo ko wani lokaci to saboda haka dadi bai gida amma dai abin da ake bukata ɗan uwa mu yi hakuri to waɗannan su ne kofofi na alheri waɗanda mafi yawancin sun ta'allaka da wannan wata na na Ramadan mai albarka da sauransu kuma ya kamata ɗan uwa mu yi kokari mu ta ƙara ƙoƙari a kan ayyuka na alheri kadda mu bari kadda wannan dama ta fice mu saboda haka ta yi ya kasance ɗan uwa shi ne ramadan ɗinka na ƙarshe to saboda haka ‘yan uwa kullum muna tunatura mu ribaci wannan dama kullum dinga ƙaddarawa cewa ba ƙarshen wannan ba shi ne ramadan ɗinka ba mamaki ba za ka yi wani gaba in allah ya tsaddara kun ba wai faɗin ne zai sanya ka tafi ba a'a dan ka kara kokari ka kaddara cewa ba mamaki yadda ba wancan aka yi da shi gashi bana bai zuwa ta yi nima kenan haka ne to wannan sai kara mana karfin gwiwa mu dage mu aikata aikan alheri mu ribaci watan ramadan din alhamdulillah in Allah ya sanya mun gana baɗi ma mu sake mishi irin wannan niyya mu kara ayyukan alheri a haka a haka wata nan da dole sai an tafi ya fi da a ce baka yin ba kuma ta zo saboda haka yan uwa mu ribaci wannan dama mu yi aiki saboda mu ga gobe kiyama wajen malikin jabbar yau mata ji da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad saboda haka mu yi kokari mu ribaci dama domin ranar da za a ce ko ta rai za ta ga dukkan abin da ta aikata na alheri gashi na an kawo mata shi kwaco kam haka kuma abin da ta aikata na sharri ho za a kawo mata shi ta gan shi illa la ne ta waddu lau anna baina hawa bainahu amadan ba idan tana fatan ina ma katanga dubu dubu tsakanin ta shi to saboda haka Allah ce wai hazirkum Allahu nafsa wannan fa gargadi ne jan kunne ne Allah yake muku wallahu ra'ufu bil ibad Allah mai tausayin bayi ne saboda haka ƴan uwa musulmi Allah ya datar da mu da ni da ku duka bisa ga abin da Allah subhanahu wataala yake so da manzon sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya ba mu karfin gwiwa da nishadi da dagewa da mu da ku gabaki daya akan ribatin wannan Ramadan Allah subhanahu wataala ya sanya muna cikin bayinsa addattu wannan wata mai alhurma muna cikin bayinsa waɗanda za a gafartawa da fata abin fata daidai Allah tara mu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatoci muna alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah Allah kai mu gobe kenan sai mu samu sabon maudu'i kuma sai addu'a insha Allah